إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما كان يقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من السادوة أولا يمشي نا أنه واتو لهدي درن لتني درن أشرين دأوكو قوتا ربيع الأول هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina alif 442 wacce ta daidai da takwas ga watan Nuwamba shekarar 2020 miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a na Mu'az ibn Jabal da ke nan kan fa garin Saminaka a inda muke gabatar da darasi a cikin littafin Al-Irshad ila Sahih al-I'tiqad war-radd ala ahli ash-shirk wal-ilhad wallafar العلامة صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى wannan shine darasin mu na 82 daga cikin yerin yarkatun wannan littafi muna nan a inda malai ya kammala mana bayani dangane da abin da ya shafi yin aiki domin neman duniya ba don neman yardan Allah ba ko neman lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda a yau daga cikin waɗannan al'amura waɗanda ke suke shirka ce ƙarama kamar yadda muka ɗauko a shirkul asgar yana daga cikin masabbatun dahari zagin zamani wa nahwihi da makamancinsa zamani idan aka yi daƙin maganar zamani ana nufin kawai lokaci shuɗewan dare da rana juyawar yanayin damina zuwa rani zuwa kaka zuwa bazara ana kiran wannan mene lokaci addaha shi ne dai jujjuyawan zamani to wasu daga cikin mutane ana samun masu zagin zamani musamman wannan zamanin namu da muke ciki a wannan ƙasa tamu ta Najeriya ƙasarmu ta gado zaka ji mafi yawa daga cikin mutane idan yi magana to wannan zamanin namu da Allah shi kyauta wannan zamani zamanin banza mala to wannan zagin zamanin shirka ce karama kana zagin lokacin ne kenan kana mai yin musu da ko kana yin jayayya da wanda shine wanda ya halici zamanin kuma ya kaddara gudanuwar abin da ke gudana a cikin wannan zamanin ina fata an gane wannan saboda haka wannan abin ba shi da kyau hatta rashin lafiyar da kake gani shi kai ai shegiyar ƙwarsan nan ce ta matsa mu shi ma ba kyau sabbul humma zagin ciwo zazzabi ne ko menene ba kyau a addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta mana zagin zamani inda yake ce da mu cewa abin nan kai ciwo cewa ciwo da kake gani mutum yake yi lokaci bayan lokaci wani nau'i ne na tacewa da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi gaba yake tace su daga yawan laifukansu da zunubansu Allah ta'ala ya gafarta musu wani bangare na laifukansu na diyar shafarsu da wannan rashin lafiyan yayi kenan akwai wata hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala wajen aukuwan wannan abu don haka shi yasa ba a san ana zagin hatta ciwo Allah ta'ala ka datar da mu malin yace wa min al-ashiya'i yana daga cikin abubuwan da yartakibuha ba'dhu an-nasi bi hukmi al-'ada wadanda da yawa daga cikin mutane suke zakkewa da hukuncin al'ada suna hukunta wannan cewa ai al'ada ce kawai ta yau da gobe aukon wannan abu wa hiya mimma yanqusu at-tauhida wannan yana daga cikin abin da ke tauyewa mutum tauhidinsa aidan haka ne kenan wa huwa mimma yanqusu at-tauhida aidan shi ma yana daga cikin abin da ke tauyewa mutum tauhidinsa ya samu tawaya ya samu tasgaro a wajen kadaita Allah subhanahu wa ta'ala wa yasi'u ila al-aqida yana daga cikin abubuwan da ke munana aqidan addinin musulunci masabbatu dahari shine zagin zamani ko zagin lokaci wa masabbatu rihi da kuma zagin iska hatta iskar da ke kadawa wani lokaci ko da damina ko da bazara ko da wani lokaci da Allah ta'ala ke aiko da iska idan iskan ta zo ta yi wani aika-aika sai gaji mutum yana zagin wannan iskan ai wannan shegiyar iskan da aka yi kenan ba iskan kake zagi ba kana zagin wanda ya halarci iskan ne kuma ya ba ta umarnin ta aikata abin da ya so jima mun gane wannan kuwa? eh saboda asali ita kanta iskan a karan kanta ba ta da tasirin yi ko rashinsa rushewa ko me rushewa ko bari busarwa ko kuma ɗanyatarwa iskan ita a karan kanta ba ta da wani tasirin wake da tasirin Allah ne subhanahu wata'ala ina fata an gane wannan to saboda haka ne ya zama cewa yana daga cikin abubuwan da ke baiwa idan addinin musulunci matsala idan ya zama mutum yana zagin ainihin wato zamani ga kuma zagin iska wa ma ashbaha zalika da makamantan waɗannan min isnadin zammi ilal makhluqat na jinginawa ababan halitta halittun Allah da yawa zargi fi ma laysa laha fihi tasarruf a cikin abinda ita wannan abinda Allah ya halitta ba ta da wani tasarrufi ba ta iya jujjuyawa ba ta iya yin wani abu na karan kanta sai abin da Allah subhanahu ta'ala ya umarce ta da ta yi fayakunu hadha dhammu fil haqiqati muwajjihan ila Allah subhanahu ta'ala sai ya zama kai tsaye wannan suka da ake ko zargi da ake yi na wannan abu ba ana zargin abin bane ana zargin mahaliccin waɗannan abubuwan ne na haƙiƙa wanda shine Allah wanda tsarki ya tabbatar masa li'annahu al-khaliqul mutasarrif domin Allah shine nan mahalicci kuma mai sarrafawa da jujjuya komai da komai a lokacin da yaso haka ne ko baka bane a yo baka ganin yadda zamani ke canzawa yanzu wannan shekara daminan bata yi nisa ba Allah ya tsaye da ruwan shi a watan August da ake ganin cewa August ke yin ruwa sai Allah ya karyata mu saboda mu koma zuwa gare shi mu gane ba watan bace ke yin ruwan wa ke yin ruwan kenan inda zaka tashi yin bayani ya ya kamata ka ce eh Allah na yin ruwa a watan Augusta ko ko watan August na yin ruwa dan da zaran ka jingina wannan ruwan zuwa ga watan August August nan wani gunci ne ga cin gumaka na ainihin wato mutanen girka ina fata an gane wannan na mutanen Greece Empire su suka kirkiri waɗannan sunayen tun daga kan January February March April May June July dukkan waɗannan sunan gumaka ne June asali Juno haka nan July din haka nan Augustus haka nan September haka nan August Augusta duka sunayen gumakan su ne da sunayen wasu taurari waɗanda suke bauta kenan idan ka jingina ruwa zuwa ga wannan kana jingina zuwa ga ruwa zuwa ga menene zuwa ga gunki kaga kai tsaye wannan kadai zai iya baka matsala a cikin idanka ya zama ka samu tawaya wajen kade ta Allah subhanahu wataala shi yasa tsarin kalanda na musulunci luna kalanda ko al-hisab al-qamariyya shi yana tafiya ne akan tsarin da ba wani zamani da ke zama dindindin within a cycle na fata mun gani shi wancan solar calendar ne al-hisab al-qamari ay ash-shamsi na rana ake yi tun da kan january har zuwa december shi kuma watan musulunci yana jujjuyawa ne da wata an gane wannan ai zuwan wata koyi da kusani ko ya cika kwanakin suna me suna jujjuyawa shi yasa a wannan lokacin sai ya azumi a lokacin sanyi bayan shekara goma sai a dawo lokacin zafi bayan shekara biyar a dawo cikin damina bayan shekara bakwai a koma lokacin bazara haka Allah ta'ala ke caccanza lokacin ina fata an gane wannan to irin wannan idan kai na zargin iska ko kana zaginta kai tsaye ba kana zagi ita iskar bane kana zagin mahalicci ita iskar ce kenan kai ba ka da daman ka zage ta yanzu wannan da ya dauke sai muka cewa ya dauke eh amma in ana samun ruwan me muke cewa kai gaskiya watan nan yana ruwa ana ruwa a watan nan ba ma cewa Allah na yi mu jingina zuwa gare shi sai mu jingina zuwa ga majhul wanda ma ba a sani ba kaman kai ka ce tasirin lokaci ne kawai ke kawo wannan ruwan to da ruwan da komai nawa ne so kada ruwa nawa ne afara'aytum al-ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun ina fata an gane wannan hatta wuta da kake ganin ta nan aya ce daga cikin ayoyin Allah Allah ta fara'aytumun narul naral lati turun ku bani labari mana gaba da wutan da kuke amfani da ita wajen dahuwa ko soyawa ko wani abu na jin dimi a antum anshatum shajarataha am nahnu almunshi'un ku ne waɗanda kuka samar da bishiyar da ke bada wannan wutan ko ko mu ne muka samar sai Allah ce nahnu ja'alnaha sai Allah ma yake amfani da nunul uzma nunun din kasaita Allah ce nahnu ja'alnaha tazkiratan mun sanya wutan nan ta zame muku wa'azi ne abin tunatarwa wa mata'an lil muqwin domin jin dadi ga masu amfani da ita wajen dafe-dafe ko toye-toye ko soye-soye na fata an gane wannan ashe dukkan al'amura nawa ne ne na Allah ne qala Allah anil mushrikin Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi game da mushrikai masu inkarin cewa babu tashin alkiyama wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya suke cewa kuma suka ce Allah ke bada labari ma hiya illa hayatuna dunya ai rayuwar nan ba komai bace face rayuwar mu ce kawai ta duniya namutu wa nahya mu mutu mu rayu mana a belief din su da imanin su cewa shine zuwa wani lokaci za a wani zai mutu shi din da ya mutun dai zai ƙara zuwa kuma za kuma a ƙara fitar da shi yanayi zai ƙara fitar da shi a wani garin a ƙara haihuwar shi a wata ƙasan daban ya je ƙara rayuwa a can e shi mataccen ba komi ba ce face kawai rayuwarmu ta duniya kaji ma rayuwar ma tasu ce ta duniya sannan na mutu wa nahya muna mutuwa ne kawai muna rayuwa a cikinta da haihuwa wa ma yuhlikuna illa dahar babu abin da ke halakar da mu yake kashe mu yake daukar rayuwar mu face zamani kawai jujjuyawan zamani ne juyawan dare da rana da tafiyan zamani har za a kai lokacin da mutum zai mutu Allah ce wa ma lahum bidhalika min ilmin ba fasu da wani ilimi game da wannan abin da suke faɗa in hum illa yadhunnun ba komai suke fi ba face zato ba su da wani ilimi game da wannan ba su bin komai sai me sai zato faqad kazzabu bil ba'th haqiqa sun ƙaryata tashin alkiyama wa qalu suka ce ma hiya illa hayatuna dunya ba komai bace face wannan rayuwar ta mu ta duniya allati nahnu fiha wacce muke cikin ta laysa hunaka hayatun siwaha in banda wannan rayuwar ta mu ta duniya ba wata rayuwa bayan wannan ma'ana babu rayuwar barzakhu da za a yi ta a cikin kabari babu tashin alkiyama da za a yi wacce za a samu yan wuta da yan aljanna duk sun kare ta wannan namutu wa nahya ay yamutu qaumun wa ya'ishu akharun wasu ne kawai su mutu wasu kuma su ƙara yin rayuwa wai neca yanayi ne kawai ke samar da mutane din an gane wannan ko wa hadha minhum inkarun liwujudi al-khaliqil mutasarrif wannan musu ne da suke yi game da samuwan mahalicci wanda shi ne nan mai sarrafawa mai gudanar da komai kamar yadda ya so waradda ko kuma mu ce e waraddu jarayanil hawadith ila tabi'iyya suna mayar da gudanan yanayi yanayin faruwan abubuwa a duniya ne da me zuwa ga ɗabi'a zuwa ga nature wai yanayi ne kawai ke samar da wannan ba wani Allah ba wani mahalicci ba wani mai sarrafawa ba wani mai kulawa da wannan halittar ولهذا قالوا saboda haka ne ma suka ce wa ma yuhlikuna illa ad-dahr babu abin da ke halakar da mu face kawai zamani أي لا يفنينا إلا مرور إلا مرور الليالي والأيام باب أبنك هلك الدم مت يقار الدم سيدي ججو يا وندري درانا دكما كوانكي an gane wannan yawwa haka suka faɗa fanasabu al-ihlaka ila ad-dari ala sabili adh-dhammi lahu sai suka jingina halakarsu da mutuwarsu da ƙarewar rayuwarsu zuwa ga zamani zuwa ga lokaci ta fuskar zargin wannan lokacin da zargin zamani mun gane karatun kwa jama'a sun faɗi wannan ne saboda suna zargin zamanin cewa ai yana ma kashe su yana ɗaukar rayuwarsu wa inna ma ƙalu kaɗai sun faɗi wannan ne هذا القول wannan magana an jahlin bisa ga jahilci wa takharrusin da shaci fadi la an ilmin wa burhan ba sun fadi wannan bane da ilimi da kuma hujja mai karfi li'anna al-burhana domin ita hujja yuraddu hadha al-qawl wa yubtilu yana yin raddi yana mai da martani game da wannan zancen kuma yana lalata maganar ma gaba ɗayanta wani haza saboda haka ne ma raddallahu alaihim bi qawli Allah madaukakin sarki ya maida musu da martani da faɗinsa wa ma lahum bidhalika min ilmin su kansu ba su da wani ilimi game da hakan inhum illa yadhunnun ba sa zakewa komai sai zato وكل قول لا ينبني على علم وبرهان to jama'a ku kiyaye duk wani zance wanda ba a gina shi akan ilimi da hujja mai kwari ba fa huwa qaulun batilun mardudun wannan zance ne na ƙarya zancen banza ne kuma zance ne wanda yake abin mayarwa abin yin watsi da shi wal barahinu su ko hujjoji tadullu ala anna ma yajri fil kauni la budda lahu min mudabbirin hakimin qadir hujja mai karfi tana nuna cewa dukkanin abin da ke gudana a duniya tare da halittunsa baki daya ba makawa sai an sami wanda ke gudanar da wannan al'amarinsu hakim sai an samu wanda shine mai hikima wajen sarrafa su akwai hikimar da ta sa ya samar da su akwai hikimar da ta sa jujjuya wannan abin zuwa lokaci in tambaye mu yanzu da damina za ta ci gaba da yi tutur har zuwa shekara ta zagayo me zai faru za a sami za a sami matsaloli marasa iyaka marasa iyaka ba wanda zai iyakance su ba kaka a ce kawai gaba ɗaya damina za a ta yi so da ka za ka yi abincin ne ya gama ya nuna ba maganar bushewa sai dai lalacewa ba dama kuma a aji sai dai lalace sai dai a ce bari a je a ƙero wasu injina wanda za a dinga kaiwa ana zubawa ana busarwa duk da kan kaje ka ajiye a ɗaki saboda sanyi sanyin ɗaki da kuma iskan nan ainihin wato wannan iskan meme a ban ji ba a da wannan ɗanyar iskar ai iskar damuna ɗanya ce ita iska ce amma mai ruwa-ruwa duk wani amfani ita wannan iskar da kake gani ita ce ita ce Allah ta'ala ya sa take bai wa shuka rayuwa ta bari kyakkyawan yanayi duk yadda abin abin noma ya kyau da kaka bai yin kyan na damina ido ko yanayi in yabanya ce ba ta kai na damina in koren yanayi ne da ciyawa da komai komai ba ta ruwan da ake yi ba ta yi kamar na damina me yasa saboda a lokacin kaka akwai busasshiyar iska irin wacce muke cikin ta a yau akwai dry air akwai wet air duk wanda ke geography ya san da wannan yanzu wannan iskar duk abin da ta samu musu da shi take shi yasa daga lokacin da aka fara yin ta zuwa sati guda duk wanda ya je amfani aikin amfaninsa zai ajiyu tsawon shekara in dai ta riga ta busa na sati daya saboda duk wani abu da ka sani ta mai shi busasshe sai yasa ma kake ganin in ka shuka wake nan da nan sai ya fara ayan da wurwuri saboda yana kirga lokacin iskan nan ne idan iska ta ci gaba da bugawa a haka ta canza yanayi kuma zai karkada ganyen ne kuma ayan su bushe ba zai ayan ba in bai gaggawa ya sa ayan ba Allah ta'ala kuma sai ya sa mawakin wani kokari da yunkuri gashi ba ruwan kana iya ganin kasan ko da zaka haka kasan ba za ga ruwan ba Allah kadai ya san yadda yake yin amfani da hikimarsa wajen shayar da wannan shukar kuma ta fitar da 'ya'yan kuma a samu Allahu akbar Allah gwani gagar misali shi yasa duk mai karanta alqur'ani da tadabburi zai faɗa maka cewa Allah ta'ala gagar misali ne buwaye gagar misali a cikin sautul luqman Allah ta'ala ce khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha shi ya halicci sammai ba tare da wani ginshiki ba kuma suka tsaya saman ta tsaya kyam ko motsi ba ta yi wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum ya kuma jefa duwatsu a cikin ƙasa domin su zamto birki ga ita wannan ƙasar ya zama ba ta riƙayin tangal-tangal da ku ba shi ne an tami da bikum saboda kada ta riƙayin tangal-tangal da ku wa basa fiha min kulli dabba Allah ya yaɗa dukkanin wani nau'i na dabba a bayan ƙasa tun daga kan mutum zuwa dabbobi zuwa tsirrai zuwa ainihin wato bishiyoyi kala daban-daban sai Allah ce wa anzalna minas sama'i ma'an kuma muka saukar da ruwa daga girgije fa'ambatna fiha sai muka tsarar daga cikin ita wannan ƙasar min kulle zaujin karim daga dukkanin wani nau'i na 'ya'yan itatuwa mai karamci mai kyawun gaske sai Allah ya buga yace hadha khalqullah wannan shine halittar Allah fa'aruni madha khalaqa alladhina min duni ku fada mun wani wanda ba Allah ba wanda ya iya halitta irin na Allah akwai sai Allah ce bal zalimuna fi dhalalin mubin ce bari dai azzalimai suna cikin wata irin bata mabayyaniya wannan ayan wane ne ayan Allah ce ka duba yadda ya ƙara maka misali a sautin ra'ad wa huwa allazi madda al-arda shine wanda ya shimfida ƙasa wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara ya sanya duwatsu da ƙoramu da rafuka da tekuna kuma a cikin ta wa min kulli thamarat dukkanin nau'in 'ya'yan itatuwa ja'ala fiha zawjayn ithnayn ya sanya nau'i biyu namiji da na mace Allah ke yushi al-layla an-nahar shine wanda yake gusar da dare ta hanyar yini ya gusar da yini ta hanyar mene dare inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun a cikin wannan akwai aya ga waɗanda suke masu mene masu tunani sannan wa fil ardi qita'un mutajabirat a ƙasan ma Allah ya kakkasa ƙasan wurare kala daban-daban yanki daban-daban masu makotaka da juna wa jannatin min a'nab da gonaki na inabi wa zar'in da dukkanin wani nau'i na ƙwaya wa nakhilin da dabinai sinwanin wa ghairi sinwan na yawa yusqa bima'in واحد ونفضل بعضها فوق بعض في الأكل قلوب نوعي دبن دبن Allah ya ga dama ya fitar da mai kyau da mare kyau in Allah ya ga dama fitar da rababbe da sabo da birarre da nunanne yusqa bima'in wahid da ruwa iri daya ake shayar da su wa nufaddilu ba'daha ala ba'dhin fil ukul sai kuma mu fifita wani daga akan wani wajen ci wajen daɗi in ka ɗauki wannan ka gatsa ka ji zaƙi ka alhamdulillah ka ta ci kana santi in ka gatsa wani ka ji ka wannan daci kamar an sa gishiri ka amma kuma ruwa ɗaya aka shayar da su wannan tsami wani bauri kuma ruwa ɗaya ne baka ga wanda ya zo sa sigan ba baka ga wanda ya ɗebo sinadarin tsamin ya sa ba waye ya ga dama Allah subhanahu wataala ashe ikon Allah ya wuce tunanin bayi to duk waɗannan ayoyin fa bai sa kafirai sun imani da Allah ba suna ganin a'a akwai wani mai yi ne kawai wanda ba Allah ba ina fata an gano na jama'a to shi ma nake cewa su ko hujjoji suna nuna cewa dukkanin abin da ke gudana a duniya babu makawa sai an samar masa mudabbir wanda shine mai jujjuya wannan al'amuran wajen gudanarwa hakimin mai hikima qadirin kuma mai mai karfin iko wajen gudanarwa wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah wanda sarki ya tabbatar masa madaukakin sarki فكل من سب الدهر to jama'a ku ji duk wanda ya zagi zamani ya zagi lokaci wa nasaba ilaihi shay'an min alhawadith ya kuma jingina wani abin da ke faruwa na yau da gobe zuwa ga zamanin faqad sharaka almushrikina to wannan yayi tarayya da mushrikai wadahariya da kuma masu aƙidan dahariya masu aƙidan kawai cewa zamani shi ke samar da komi shi ke gudanar da komi ba tare da yin Allah ba fi hadhal wasfi zamim a cikin wannan sifantawa wanda yake abin zargi to kai ma da kake da wannan aƙidar kake irin wannan zancen kayi tarayya da waɗannan mushrikan da 'yan dahariya wa in lam yusharikum fi asli al-i'tiqad ko da ba kai tarayya da su a cikin asalin aƙidarsu na cewa ba Allah ba amma ka yi tarayya da su akan cewa zamani ke kawo sauyin mene sauyin komi da komi ina fata an gane wannan wa fi sahihaini wa ghairihima ya zo a cikin sahihul bukhari da wasu hadisan daban عن أبي هريرة رضي الله عنه دقى أبو هريرة ألا مدوكتين سيكي يقارى مش يدى مالا أبو هريرة راوية الإسلام يتشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله صلى الله عليه وسلم ياتي قال الله تعالى ألا مدوكتين ياتي wannan wani irin hadisi kenan eh الحديث القدسي قومي الحديث الرباني قومي الحديث الإلهي دي أنا كده شده سنة وانا هنغانيكو قال الله تعالى ألا مدوكتينا شوى يؤذيني ابن آدم لن أدم ينا توتر دني لن أدم ينا توتر دني يسب الدهر ينا زاجن زامني وأنا الدهر كمنيني زامني إن الله أقلب الليل والنهار نيني وندنكي جج يدري دمي دمي رانا درانا قبل جماعة نفت أنغانا وانا كنا أزامن الجاهلية قسكي تشيوا كمان ابن حجر الأسقلاني يبين أشتشوا وانا حديثي cewa su mutanen jahiliya da suna cewa ne kawai yuhlikuna al-laila wan nahara dare da rana suke halakar da mu mutu wa huwa alladhi yumituna wa yuhyina dare da rana ne shi ke rayar da mu shi ke kashe mu jama'a ina fata an gane wannan dan haka sai suke zagin zamani shi yasa Allah ta'ala ce yu'dhini ibn adam dan adam yana cutar da ni sai ya ambaci wannan hadisi jama'a ina fata an gane wannan wannan riwaya ce ta Imam Bukhari mun gane wannan ko annabin hadisi 4826 haka nan Imam Muslim annabin hadisi 2246 wa fi riwayatin a wata riwaya ta daban la tasubbu ad-dahra manzon Allah ya ce kada ku rika zagin lokaci kada ku rika zagin zamani fa inna Allah huwa ad-dahr domin Allah shine zamani shine mahalicin zamani ina fata an gane wannan shine ne ji dare da rana mai gudanar da dukkanin al'amura yadda ya ga dama don haka ba daidai bane jama'a a sami musulmi yana zagin mai yana zagin zamani ko kuma me ko lokaci Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato datar da mu zaka jama'a kun ji Allah ta'ala ya faɗi wannan maganar cewa wa ana dahru ma'ana ana sahibu dahari ni ne ma'abocin zamanin wa mudabbirul umuri ni ne mai jijjuya al'amura an gane duk al'amarin da ake jinginawa zuwa ga zamanin to ai ni ne wanda ke gudanar da wannan al'amarin ni na samar da shi ma jama'a mun gane wannan aiko Allah ta'ala ya samu dace da haka jama'a kun ji wannan hadisi hadisi ne wanda Imam Muslim ya rawaito shi haka ne Imam Bukhari ya rawaito shi haka nan ainihin wato Imam Abu Dawuda shi ma ya rawaci wannan hadisin a kitabul adab babin da ke bayani game da mutumin da ke zagin zamani ina fata an gane imam abu dawuda ya ambaci wannan hadisi a cikin wannan babi din ina fata an gane wannan to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan maganin cewa dan adam yana zagi na a wani hadisin ma ke cewa wa ma yakunu lahu zalik bai dace dan adam ya dinga min haka ba yana zagin zamani kuma ni ne zamani dan ni ne mai ke sarrafawa mai jujjuya dare da mai ku karanta sotun nur yadda Allah ta'ala ya bada wani misali gagar misali gagar koyo yanzu a geography da integrated sciences da ake karantar da mu a makarantunmu me ya ce mana biya ruwan sama ke faruwa yawwa yana samuwa ne ta process of what evaporation ko idan aka yi ruwan ya shiga cikin ƙasa rana ta fito ta buge shi sai ruwan ya yi mai ya koma sama shi da kanshi ruwan kawai sai ya koma sama babu wanda shi ne mai ruwan kuma ya ba ruwan umarnin cewa koma sama ko misali wai to tun daga nake ji kwakwalin wasu mutane ai ruwan kawai sai ya tashi sai ya koma sama waye kai sama sai Allah ta'ala ce alam tara shin ba ku gani ne annallaha yuzji sahaban Allah shi ne wanda yake tayar da girgije, summa yu'allifu bainahu sannan ya haɗa tsakanin giragizan, kaga wannan ya taho daga yamma, wani daga kudu, wani daga arewa, suna haɗuwa da juna suna cakuduwa. Summa ya ja'aluhu rukaman sannan ya sanya shi ya zamto hadari ƙato mai girma baƙaƙirin a sama, ya sanya zama gajimare ƙato. فترى الودق يخرج من خلاله سيكا قروا ينا فتاة كان كان ونن أني هو هدر ديكي سما سألة مني وينزل من السماء من جبال كما الله إن قداما سيسو كرد وننو إن الدواء أودك سما شينك أنكره فيها من برد دقسكين سني أصلا أبن ديتاش دقنك أصدميت فيه إمي يكيشكو سني kun yi shiru dimi da ya je saman me a saman ai rana ce kai da za a daga ka kai ka can saman ya za ka yi nan mata da ne ka balanta na ƙara da kai can to wa ya samar da wannan sanyin to annallaha sai ka kuma farkon aya wa ya samar da wannan sanyin Allah ne fayusibu bihi man yasha sai Allah ya shafi waɗanda ya so da wannan ruwan ma'ana ya saukar waɗanda ya so wa yasrifuhu amman yasha ya kuma tafiyar da wannan hadarin gabarin waɗanda wanda ya so hadari ya taso wur ana ta gudu tafi gida ga iskar ruwa ya taso hada ma dan yefe yefe amma da yake Allah ya sa ba naku bane in iskan nan ta taho sai ta kowar hadarin gaba daya sai tafi can wani garin a zubar da ruwan kuma sai rana ta dawo ci wallahi na kulle gida ne ya ɗauka ma ruwa za a yi ai ban taɓa tsammanin cewa ba za a yi ruwan nan ba a'a wa yasrifuhu amman yasha yana tafiyar da wannan hadarin da ruwan ga wanda ya so ya hana su ya kadu sana barqihi yadhhabu bil absar wannan hasken da walƙiyan ke yi yayin da ake wannan ruwan yana kusa da ya bice ganin mutum ya zama gaba ɗaya ma ya tafi da gani in ƙwalgin ta haska sai ga gari ko wal tana ɗaukewa sai mai sai duhu ko hannunka nan in kai sai kayi daga sai za ka iya ganin shi a cikin wannan duhu duka wani nawa ne ne sai Allah ta'ala ce to yuqallibu Allahu al-laila wan-nahar Allah shine wanda ke jujjuya dare da yini amma inna fi zalika lalle a cikin haka la'ibratun akwai abin izna li'ulil absar ga ma'abota tunani da kuma hankali da basira sai Allah ya ƙara cewa kuma wannan ruwan da kake ganin an saukar dai wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma Allah yana halitta kowa yana halitta kowace dabba ce daga me daga ruwa faminhum man yamshi ala baqari akwai mai tafiya da ciki kaman me maciji wa minhum man yamshi ala rijlaini akwai mai tafiya da kafafu guda biyu kamar ɗan adam mai tsuntsaye wa minhum man yamshi ala arba'in cikin su akwai mai tafiya akan kafafu nawa hudu sauran dabbobi ne ni'ima ga sunan ba iyaka ina fata an gane sai Allah ya kai cewa yakhluqu Allah ma yasha za a iya samu ne kafafu 100 ma shi ma'ana yakhluqu Allah ma yasha bayan waɗannan kuma Allah yana halitta abin da ya so sai ya ƙara a cikin halittar nashi na fata an gani kamar me kamar shanshani ka taɓa ƙir ƙafafuwansa a ilimin biology an ce yana ƙafu guda nawa masu biology eh ƙadangaru eh ƙadan duniya eh ita ma gata nan centipede ya fi ƙafafuwa ba to ka gani gashi nan nau'o'i kala daban-daban ga nau'o'i na gizo-gizo kaga wani mai kafa biyu wani mai kafa hudu wani mai kafa uku wani mai takwas wani mai goma ya danganta ne da Allah ta'ala ya so ya halitta kayan shi ba wanda ya isa wannan saiwa ne sai Allah al-khaliqul mutadabbirul qadir ba wanda ya sai wannan sai shi to shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana mu rika zagin me mu rika zagin zamani yace wa ana dahru ni ne nan zamani ma'ana ni ne ma'abocin zamani uqallibul layla wa ana dahru a wata riwaya yace biyadil amru biyadi al'amur a hannuna ne dukkanin al'amura suke a riwayin imam abu dawud lamin hanif ne 5,274 wa ana biyajil umur ko al'amur a hannuna ne gudanar da al'amura suke baki ɗaya uƙallibin laila wannan har ina jujjuya dare da kuma mene da kuma yini jama'a ina fata an gane wannan Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato datar da mu fadalla alhadith ala anna man sabba dahra sai wannan hadisi fadalla alhadith sai wannan hadisi ya nuna cewa ala anna man sabba dahra cewa duk wanda ya zagi zamani faqad aza Allah subhanahu to wannan ya cutar da Allah wanda tsarki ya tabbatar masa لأن السب دومن شي زاجن يتجه إلى مدبر الحوادث yana karkata ne ko ana fuskantar da shi ne zuwa ga mai jujjuya aukuwan al'amuran walwaƙa'i' da ababen da ke aukuwa wa khali'iha abin yana komawa ne zuwa ga mahalicinsu wadda'u innama huwa zarfun shi zamani kawai wani lokaci ne wa mahallun kuma wuri ne wa khalqun kuma halitta ce mudabbarun wanda ake jujjuya shi laisa lahu shay'un min at-tadbir shi zamanin a karan kansa ba shi da wani abu na sauyawa ko na juyawa da zai iya kawo canji a rayuwa wake kawo canji mahalicin lokacin ولهذا قال الله saboda haka ne ma Allah ya ce wa ana dahru ni ne lokaci ni ne zamani uqallibul layla wan nahara ni ke jujjuya dare da kuma yini fa qawluhu subhana fadin sa subhanahu wa ta'ala yake cewa uqallibul layla wan nahar ina jujjuya dare da yini tafsir qawlihi wa ana dahru to fassara ne ne wa anar daharu tunda Allah ce ni ne zamani mana ni ke me ni ke guna da me dare da rana ni na fitar da mene ƙwallon rana da kuke iya gani da rana ku nema abinci da ƙwallon wata a lokacin ku na hutawa waje annan laila libasan tufafi muka mai da dare وجعلنا النهار ma'ash a lokacin yawo wajen neman abinci wa ya halitta su baki daya Allah subhanahu wata'ala don haka malam ya ce shi ne ma'anin shi wa'anar daharu shi ne fasarin shi wa kaza ƙaunuhu fa'in Allah wa daharu haka na faɗinsa cewa fa'in Allah domin lalle Allah huwa daharu shi ne zamani ma'anahu ma'anarsa أن الله هو المتصرف الذي يصرف الدهر وغيره وهو غيره الله تعالى شيني مي صرف زمن دكما أبن ديوان زمن ما فالذي يسب الدهر كينا وانك زاجن زامني كولوك شي إنما يسب من خلقه kawai ya so ne ya zagi wanda ya halicce shi wa huwa Allah ta'ala wa taqaddas shine Allah madaukaki wanda tsarki ya tabbatar masa shine ma'anar wa taqaddasa kuma ya tsarkaka daga wannan zagin da ake masa qala ba'd salaf wani bangare na magabata suka ce كانت العرب في جاهليتها ما غزاوا نزام ما غزاوا العربوا زمن جاهليه sun kasance cikin sha'aninta zammu dahara suna zargin lokaci ai sabbahu inda nawazil suna zagin zamani yayin da wani bala'i ko ta musiba ta auku fakanu idza asabatuhum shiddatan aw bala'an shiddatun aw bala' idan wata masifa ko wani tsanani ko wani bala'i ya auka mata qalu sai su ce asabatuhum qawari'ud dahr me kwankwasan zamani ne ta same su ma'ana bala'i mai jujjuyawa shine zamani wannan bala'in na zamani mai kwankwasa shine abin da ya auku da su wa abadahumud dahr ko kuma su ce shikenan zamanin ne ya riga ya halakar da su wa qalu ya khaybata ad-dahr shi kai ya kai wannan tsinannen zamani ina fata an gane kai wannan lokaci zamanin banza mal wannan zamani na banza wannan lokaci na iska ina fata an gane suna yawan ainihin wato zagin zamani su mutanen jahiliya فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويصبونه سيسرق جنجنا ودنن أيك نخيبة نوتا حسارة قوة مسيفة قوة بلائي قوة نتشيو غزامني ويصبونه سنا ذاجنسا وإنما فاعل ذلك هو الله to ai me aikata wannan aikin da ke alaƙa da wannan zamani shine Allah an gane wannan fa idza adafu ma nalahum min ash-shada'ir ila ad-dahr idan suka ɗanfara abin da ya same su na tsanani zuwa ga zamani fa inna ma sabbu Allah azza wa jalla kare suna yin wannan ne domin zagin Allah mabuwayi madaukaci لأن الله هو الفاعل لذلك حقيقة دومن لأن الله لليشي الله هو الفاعل شيني مي أيكتاوة لذلك قوأن الأبو حقيقة أهيكا نفت أن قال أنه وأن شيء بأمتانا جاهلية الله تعالى يسامي لأشي insha Allah ta'ala mun zugu lokacin mu na gaba sun zo mu tsora fadin sa wa qala shaykh Abdurrahman ibn Hasan rahimahullahu ta'ala daka jama'a kun ji dan adam kullun ya rike yin takatsantsan shi yasa kullun muke fadin cewa zama da jahilci ba karamin damuwa bace ba sai ma ka je ka ja ubangijinka ya fushi da kai baka sani ba Allah ta'ala ka tsere mu da jahilci da aikin jahil da aikin jahilai na'am a'a ba lokacin bane baya so yanayi sai abin shi uzuri cewa baya son yanayi ne da sanyi saboda yana cutuwa amma ba yana zagi lokacin sanyin bane saboda wani kuma zai ce a lokacin zai ce yana me ga gani ina jin daɗin lokacin sanyi mana lokaci ne wace gudanar lokacin Allah subhanahu wa ta'ala so daga cewa yana kyaman wannan lokacin bayan nuna cewa yana zagin lokacin ne mana dai shi yana kyaman zagayewar lokacin saboda yana cutuwa a lafiyar jikinsa wannan ba zai zama laifi ba ina fata an gane wannan domin a cikin wannan cutuwan da yake akwai alkhairi saboda manzon Allah ya ce ba abin da ke samun mumini min nasabin na wata wahala wala wasabin ko wata cuta hatta shaukatan shakuha hatta kaya da mutum ke takawa face Allah ta'ala ya yafe masa ya kankare masa wani abu na me na zulubansa wannan ba zai zama zagin zamani kai tsaye ba tunda da za ka tambayi wanda ke yi me zai ce maka me zai ce maka a'a ba shi bane amsa daga taccen amsa ba haka ya kamata zama ba in wanda ya faɗi ta mai hankali ne ba haka ya kamata ya faɗa ba idan abu ya faru aka ce a'a ka gani ikon Allah Allah ya kawo mu zamani ba mu faɗin haka mana Allah ne ya kawo mu wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kafin alkiyama ta tsaya za a sami yawan jahilci yawan mene yawan jahilci to me ke jan irin wannan abin da ke faruwa jahilcin bai yawa ba ne wa ya kawo jahilcin Allah ne ya kaddara aukuwansa saboda ya kaddara wa wasu samun shaƙawa iya ta wannan hanyar ya kaddara wa kuma samun aljanna da samun alkhairi ta mene ta wannan hanyar na fata ka gani ke da zaka tambaye shi a ce ai shi yaran zamani ne ta yaran zamani me kake nufi da wannan to kana gani yadda zamani ya canza yanzu yara ba sa neman ilimi ballantana su san ya kamata ba sa zama da manya ballantana su samu tarbiyya haka ne ko baka bane ila abin da zai faru kenan ba wai yana zagin shi kanshi lokacin bane yana aibata aikin yan zamanin da ke aikata irin wannan aikin ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace abin da muka karanta daidai Allah ya sami tarayya a cikin lada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun alkhairi Allah ta'ala ka biya mana muna yin addu'a ga babanmu muhakimi Allah ta'ala ya bashi lafiya da shi dukkanin sauran yan uwa musulmi da ba su lafiya Allah ta'ala ka ba su lafiya akwai iyayenmu da ke kwance a gida da asibitoci da masu tafiya da ita ma a jika kama jika Allah ta'ala muna roƙonka ba su lafiya muna kamun kafa da wannan zama da muka yi domin karanta littafin ka da fahimta shi da kuma raye zukatanmu da ilimi mai amfani ya Allah muna roƙonka ka baiwa dukkanin mare lafiya lafiya mamatanmu Allah ta'ala ka gafarta musu ka yafe musu mu ma idan tamu ta zo tafiya inda suka tafi muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana ya yafe mana ya sanya mu a cikin kyakkyawan matsayi ya mana hisabi hisabi wanda ke mai sauki wa sallallahu sallama baraka ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله